والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau laraba 29 ga watan jumadal ula shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 13 ga watan 12 shekara ta 2023 miladiya muna darasi na 25 a cikin wannan majalisi mai albarka na wannan karatu na zadul mustaqni a wannan masallaci na Usman bin Affan da ke kofar gadon gai Kano Najeriya muna cikin kitabu tahara babu izalatin najasa littafin da yake magana akan tsarki da kuma yadda ake kawar da najasa a shari'a yau za mu tashi akan hukuncin fitsarin yaro da bai fara cin abinci ba da wanda ya fara cin abinci da kuma fitsarin yarinya shin najasa ne ko ba najasa ba ne musamman mata wannan karatun zai musu amfani sosai da kuma maza da suke ɗaukan yara suna riƙewa da yawa mutum yakan ɗauki yaro ya riƙa ko da suna ya masa wasa sai mai fitsari to me hukunci wannan fitsari na yaro malam ya ce wa ya tsoro بول غلام لم يأكل الطعام بنطقه kuzarin yaro da bai fara cin abinci ba yana tsarkaka idan ya yi makashi ta hanyar annadhu yayyafa ruwa kenan ba yi izini in yaro ya maka fitsari ko da bai fara cin abinci ba kawai ka bar fitsarin ba a sai ka yayyafa ruwa rashin yayyafa ruwan laifi ne to amma kaga in babba ne yi maka fitsari a jikin riga kaga wannan najasa ce mughallaba najasa ce babba akwai bambanci tsakanin najasar fitsarin yaro da bai fara cin abinci ba da fitsarin mutum babba amma shi ma idan ya maka sai ka zuba ruwa kayayyafa wannan shine kisimi na uku wato a cikin annajasatul mukhaffafa najasa wacce take ba ta da ƙarfi kenan fitsarin yaro ƙarami wanda bai fara cin abinci ba najasa ce amma ba mai ƙarfi ba shi yasa ake kawar da ita da yayya farwa in ka yayya farwa kawai ba sai ka matse rigar ba ba sai ka wanke rigar ba saboda manzo Allah yana faɗa hadisi يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام fitsarin yarinya mace wankewa ake yi amma na fitsarin yaro yayyafarwa ake yi to anan yana nuna mana ga abinda shari'a ta shimri a wanke wancan kuma a yayyafarwa kamar fitsarin mace ya fi ƙarfi akan fitsarin yaro yarinya mace in ta yi miki fitsari sai kin wanke sai ka wanke ko da bata fara cin abinci ba amma yaro in bai fara cin abinci ba yayi farwa ake an zo da manzon Allah wani yaro ya ɗauke shi da yake yana ɗaukan yara yaron sai yawa annabi fitsari yaro ne ai kamar yadda kai ma yau in ka dauki yaro zai iya ma fitsari sai yi wa annabi fitsari sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a kawo ruwa ya zuba ruwa akan wurin ya yayyafa masa ruwa hadisin bukhari ne da muslim akwai wata riwayar ma hadisin ali bin abi talib da imamu ahmad da abu da suka rawaito yace bawlu al-gulam ar-radi' yundahu wabulul jariya yubsalu fitsarin yaro da ake shayar da shi nono yayyafa ruwa ake fitsarin yarinya karama wanke ake to wannan in bai fara cin abinci ba to amma idan ya fara cin abinci to bai da bambanci in dai kun fara ba wa ɗan dumame yana ci ana ba shi koko kunu yana sha ko ɗan ƙarami ne in dai ya fara cin abinci to da fitsarinsa da na babansa ɗaya a kula fa kamar yadda idan babba ya maka fitsari a wandonka ko a rigarka wankewa kake ko to duk yaron da aka fara irin sa masa abinci a baki yana haɗewa yana cinyewa wani ma da ƙoƙari har ƙashi in an sa mai sai ga yana gwambiya to sai an wanke wannan karatun akwai buƙatar mata su gane shi sosai su ne suke mu'amala da yara in dai yaro ya fara cin abinci in dai ya miki fitsari to sai an wanke haka yarinya ita kan ko bata ci abinci ba fitsarin yarinya wankewa ne ba magana yarinya ta miki fitsari da goyo ki yayyafa ruwa babu wannan zancen ita da karamar yarinya da babba duk fitsarinta najasa ne ba wani bambanci sun yi ta magana waya aka yi aka bambanta fitsarin yarinya da fitsarin yaro wasu ta kokarin kawo dalilai a fitsarin mace yana da kauri a fitsarinta yana bajewa fitsarin yaro karami baya bajewa a fitsarinta karninsa ya fi yawa sama da na namiji a fitsarin mace saboda kaza duka gaba ɗaya waɗannan hujjoji da dalilai babu su a cikin aya ko hadisi haka kawai Allah ya ga dama annabi ya yanke wannan hukunci in dai yarinya ce in dai ta yi fitsari ta fitsarinta da na babba duɗe akwai waɗanda za a ga suna ta ƙoƙarin sai sun fitar da illolin dalilin me yasa aka bambance akwai akwai matsaloli na shari'a da babu bayani akan illar me dalili yanzu wannan wani ai zai iya tambaya to me yasa yaro karami shi karfin bawalin shi bai kai na kyamace karama ba haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha malamai da yawa suke ce nahnu la nadri ba mu san me dalili ba da aka sai bar al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanda ya faɗa kuma mu bi shi a yanda ya faɗa ko da ba mu san me hikima me dalili ba wasu ce shi saboda yaro wai shari'a ta duba yaro ana masa hafawa mana kowa yana ɗaukansa in yaro ɗa namiji yaro ƙarami an fi karɓansa ana ta ɗaukansa uban sai fidda shi waje ba a abu in dai yaro namiji ne haka kowa yana ba ni sunan shi yana yawan yana yana ɗaukan shi kuma an ce yaro namiji ya fi yawan yin fitsari na namiji ƙarami ya fi yawan fitsari don haka don kada shari'a ta tsananta muku duk lokacin da ɗan ƙarami yaro ya yi muku fitsari bai fara ci abinci sai kun wanke kaya to shi kawai a yayyafa ruwa saboda ana an fi yawan fidda shi waje ana ɗaukansa sannan kuma ya fi yawan yin fitsarin da haka shari'a sai ta nemi sauki ta ce ba sai kun yi ta a wankewa ba min babin tafi babin sauƙaƙawa ne aka lura shi liyan almashaqqata tajlibu taysir kunci a shari'a duk abin da ya kuntata to sai sauki ya biyo fa inna ma usri yusran inna ma usri yusran da haka ita kuma ya mace aljariya laysat kadhalik ba haka take ba da haka fitsarinta yana nan kamar yadda na babban mutum yake asalin fitsarin kenan kawai da na yaro da na karami da wanda ya ci abinci da wanda bai ci abinci ba kawai duk najasa ne amma yaro karami saboda yawan daukansa da ake yi kuma da yawan ɗabi'ar ɗa namiji yana yawan yin fitsari to sai aka sauka mutane aka ce in dai bai fara cin abinci ba shikenan amma shi ma da ya fara cin abinci zan ce ya kare wasu malaman da kokari irin nasu Allah musu rahama suka ce a ai shi zahiri ne saboda ai shi dan adam asalinsa wato shi namiji asalinsa ai daga turbaya ne annabi adam ba turbaya ba ne ita na na hawa ai a jikin annabi adam aka kankare ta suka ce at-turabu zahir ƙasa mai tsarki ce don haka lokacin da yaro bai fara cin abinci ba fitsarinsa mai tsarki ne kamar yadda asalin babansa kakansa annabi adam mai tsarki ne wannan dai uzurori ne dai da malamai suke faɗa wani ya samu shiga wani kuma ba lallai ne ya samu shiga ba wasu suka ce ita mace ai ita makhluqatun ne min ad-dami wal lahmi tsakanin jini da nama aka aka halice ta annabi adam ne da turbaya amma ita mace ba da turbaya ba ne asalin na na hawa'u ba da turbaya ba ne da tsakanin jini ne da nama aka kankari tsokar ha haƙarƙarinsa aka halice ta da shi to nama ku da jini abin nan zai iya zama najasa don haka ba ita asalin ƙasa ba ce tunda mace ba asalin ƙasa ba ne ba za ta zama kutsarinta mai tsarki ba makhluqatin ne min ad-dami wal lahmi kenan akwai bambanci kwarai tsakanin mace da namiji shi yasa fitsarin su ma ya sha bamba imam shafi'i dai da aka tambaye shi kamar yadda ya zo a cikin almajma sharh al-muhazzab yace wallahi ne ba da wani hadisi da ya bayani akan hakikanin bambanci na fitsarin mace yaron nan da namiji me dalili ni ne ban karanta ba in ji wa in ji imamu shafi kai ma kawai ka ce wallahu alam ka wuce wa yufa fi ghairi ma'in wa mat'umin an yasiri damin najisin min haywanin zahir a an yi afuwa akan wato abin da ba ruwa ba najisa da ba ruwa ba wannan kisimi ne na hudu a cikin aksamu an najasa al-makumiyya kenan wato najasar da aka yi mata abuwa kashi biyu ne jini ɗan kaɗan an yasiri an gani jini kaɗan na dabba wacce take dabbar halal ne a ci dabba kamar jini kaɗan tinkiya jini kaɗan na saniya jini kaɗan na akuya kuma yi ufa an fi gairi ma'a wa mat'um idan ya zuba a cikin abin da ba mai ruwa ba shi jinin ko kuma ya zuba abin da ba cinsa ake ba duk abin da yake da ruwa-ruwa sai jini ya ɗiga a ciki ko da kaɗan ne to wannan ba a yin afuwa a kan shi kamar ruwa na alwala sai jini sai izuba a ciki ko da jinin dabba mai tsarki ce wannan ba a yin afuwa haka abinci mutum zai ci abinci sai jini kaɗan sai zuba a cikin abincinsa ɗanyen jini ya zuba a cikin abincinsa kada ya ce ai dabbar ta halalce bari in je in ci gaba da ci wannan ma in ji malam ya ce ba ya fuwa ba amma duk abin da ba na ci ba gairul matso gairul ma'aya ba mai ruwa ba ba kuma wanda za a ci ba to wannan ɗan jini kaɗan ɗigo ba laifi amma fa da sharaɗi ya zama daga dabbar da take halal ne a ci namanta amma abinda ba jini ba fa kamar fitsari ya ɗiga ko bayan gida ta ɗiga wannan ba a kuwa komin ƙaranci ko yaya fitsari in dai ko digo ne ɗis ya taɓa riga ko ya zuba cikin ruwa ko cikin abinci tunda dai najasa ne to ba ya kuwa ba ko bayan gida Allah kiyaye dan guntu ne kaɗan ya shiga cikin drum ko cikin bokiti suka ce ba za a yadda ba ba ya kuwa ba anan ya ce an yasiri damin najis shi a wajen malam jini na jasa ne amma ɗan ɗigo kaɗan laisa bi najis ba najisa ba ne kaman jinin da yake dan digo na wuƙa, daman masfuhan amma digo jinin da aka yanka dabba ba yana dan diga a wuka ba daman wannan shine jinin haram da kai aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun to in dan digon wannan jini ya taba rigarka jini bai wuka in dan kadan ne wannan an yi afuwa kamar an zo an yanka ta ba a wanke ba ya dan saura amma in mai yawa ne to kuma najasa ne kadan kuma yana bin nama ne amma jinin da yake cikin dabba bayan an yanka ta ba na wuyan ba wanda yake cikin cikin dabba an zo ana fede ta aka jini a ciki ko cikin hanta ko cikin huhu ko na wannan jinin duk yawansa wannan tahir ne dan ya bata maka riga ko an dafa shi a tukunya wannan babu komai amma wani jini ne aka ce haram jama'a jini bi wuka jini bi wuka wanda aka yanka ya biyo wuka jinin da yake daga sauran shi yasa malanci min hayawanin tahir daga dabba wacce take mai tsarki banda wanda ba mai tsarki ba jinin kare ko mun karancin sa haram ne jinin alade ko mun digonsa haram ne jinin jaki ko mun karancinsa da za a sari jaki ko ya jaki ya tuntube jinin sai taɓa rigarka to na jisa ne da karen gidanka ya je ya yanke da kwanan gida sai zo yana shafa kai saba ma to na jisa ne ko digo ne haka jaki ma da kake hawansa watakila sirji ya ɓata masa ya yi mai rauni a baya sai ya taɓa rigarka shi ma haramu وأن آثار استجمار بمحله ولا ينجس الآدمي بالموت to yanzu matsala guda biyu zamu tattauna um idan mutum yayi tsarkin dutse yayi ba haya sai ya sa dutse ya goge wurin shari'a ta halatta ya je sallah shine tsarkin dutse ai amma a hakikanin gaskiya in aka duba wannan gurbin najisan nan ta tafi gaba daya A'a, dole akwai ɗan guntu ko ya yake. To shi ne an asari stijima bi mahallihi iyakacin bakin dubiran. Ko fitsarin da aka goge shi da tishu, iyakacin bakin zakarin namiji, banda wanda ya farfatsu ya taɓa gefe. Haka banda mai bayan gidan da ya yi gudawa ya watsu har ya taɓa cinyarsa ko ya taɓa gefe-gefe. kaga ba muhalli bane ba muhallin urush din shi bane da haka ko da mutum ya yi tsarkin dutse in dai har gudawa yake ko ba hayar ta ratsa ta dan taba gefen dubarar gefen bakin dubarar to wannan ba a yi ba a yi afuwa ba akwai najasa a jikin karkaje kai sallah kenan wanne ne aka yi afuwa iyakacin kewayen bakin dubarar haka iyakacin inda fitsarin yake daga iya gurin kawai asarul istijmar kenan wanda wannan gaskiya in ba ruwa ba ba abin da yake kawar da shi iya na bakin dubu to shi yasa aka ce an yi afuwa ba sai an wanke shi ba wannan duka fa min babu takhfif an musulmi ne an sauƙaƙa wa musulmai ne amma in ba haka ba in an lura magana ta Allah tsarkin dutse a haƙiƙanin lamari ai tsarkin dutse ai ai baya kawar da najasa ai amma dai an sauƙaƙa ne kar a tsananta mahal din na yi muku bayani ma'ana mahallul khuruj la ya tajawazu iya wurin da najasa take fita kar ya tsallaka to sai mala ya kawo matsala ta biyu shine wala yanjusu al'adamiyyu bil mauti shi dan adam kun ga shi ba dabba ne da ake cin sa ba amma annabi ya faɗa innal mu'mina la yanjisu to wannan yana raye kenan to ya idan mutum ya mutu gawa najasa ce gawa najasa ce ta yanda in ta rube ta taba jikin mutum sai ya wanke ko ko yaya to yace wala yanjisu adamiyyu al adamiyyu bil maut in dan adam ya mutu musulmi ne ko kafiri ne gangan jikin in dai al'adami ne ɗan adam dan ya mutu bai zama najasa ba kenan jissatul adami tahira gawar ɗan adam na gaya muku ko musulmi ko ba musulmi ba wannan abubuwan suna da muhimmanci mu gane su saboda ibada gawa gawa ta ɗan adam ko musulmi ko ba musulmi ba gawa ba najasa ba ne saboda baban Ali bin Abi Talib ya rasu Abu Talib Ali ya gaya masa manzala ce izhab wari abak je ka turbude babanka je ka binne shi zai binne shi ne bai dauke shi ba dole sai ya dauke shi kuma ba a wajabta masa sai ya wanka dan yayi wannan ba Allah ya ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibat bani adam din nan fa da kafiri mun karrama ɗan adam ba iya musulmi ba kawai Allah ya ce ɗan adam shi yasa ba a so a wulakanta ɗan adam gangan jikin ɗan adam ko kashewa za a yi ko haddi ne za a yi haram ne a yi wa mutum kisa ta wulakanci kamar yanzu misalin wani kafiri ya cancanci za a kashe shi haddan sai a ce a ɗaura shi a bayan mota a ita jan kansa a ƙasa sai a mutu ko a ce za a kashe shi a nemo wani almakashi mai ƙarfi mai karye ƙashi a ta ɓallon yatsunsa ana gutsarewa yana ihu ana gutsarewa ko a nemo wata matsayi fata tana ta karfatan namansa ko a yanke zakarinsa ko a cire harshensa ko a fara gutsare hancinsa ko a yanke mai kunne yana kuka yana duk wannan ko kafiri ne ko ba yahude ne kai masa wannan mummunan kisan sai Allah ya kona ka saboda walaqad karramna bani adam Allah ce za ka tantun fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinuz zibaha in za ku yi kisa ku kyautata kisan ba in za ku yanka ko yanka ne mutum zai yi kaga an halatta ma ka yanka dabba to to ka kyautata yankan wal yuhidda ahadakum shafaratahu wal yurih dhabihata dayan ku ya ya wasa shafara wukarsa an gane ko a jikin abin wasawa dutse da ake wasa wuka ya hutar da dabbarsa ko yanka dabba za a yi ana so fit daya ka cire nan amma mutum ya zo da wuka gwardo da neman kai wallahi ba ta yanku ba ja can haram haram dabba tana tana tana tab abin ka ki ka kashe ta so ake ka samu wuka mai kaifi zut rai ya fita sai ka daga ka ce Allahu akbar amma duk wanda ya ɗauko wuƙa mara kaifi yanka kaza ko tattabaru ko tsuntsu ko rago ko bijimi irin wanda suke zuwa alayya sai mutum ya je ɗauko wuƙar da mata suke yanka tattasai da tumatur wai da ita zai yanka rago hazazun wallahi wannan zalunci ne ka sai wuƙa ta yanka mai kaifi ko ka karɓi wuƙar mahauta mai kaifi su wasa ma ita sai tut sai ka yanka shine waliyurah da bai hata amma in ba haka ba a wajen yanka dabba da kake yi don ka samu lada sai ka samu alhaki ban sani ko kuna fahimta Allah gane da don haka dan adam ko yana raye dan adam na ce ko ko yana raye ko yana mace lahiri ne yanzu dan ka je kasuwa kun yi karaskiya da kafiri gumin kafiri ya taba ka jikinka ya taba kun haɗu ko kun yi kokawa ko na babu damuwa jikinsa ɗahiri ne ina fata ana fahimta wankan da ake yi wa mamaci ba wai dan najasa ba ne shi yasa yake cewa wala yanjisul adamiyyu bil mauti wankan mutuwa ba wankan najasa ba ne wanka ne na ibada kuma ba na hadasi ba ne amrun li ta'abbudi وما لا نفس وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر haka duk abin da yake bai da rai mai gudana wanda aka haife shi daga dahiri wato ana nufin ai mana bayani na abubuwa masu tsarki ana nufin irin kwari kenan kwari ba jini da yake gudana a cikin kwari ƙuda ba jini kalmar nafs ana nufin damu ne wa ma la nafsa lahu sa'ila abinda bai da jini nan ana fassara rai da matsayi da ma'anar jini duk dabba duk ƙwaron da bai da jini yanzu da za ka ɗauki ƙuda ka ɓalla shi bai da jini in za ka ɗauki sauro ko sauro jinin mutum ne da ya sha amma in shi ne wancan sauro ka ɓalla shi gida bai ba abin da za ka kiya shi bai da jini irin waɗannan ana ce da su alhasharat annafsu sa'ila ana nufin addamu dukkan alhasharat ɗan ƙwari da babu jini a cikinsu masu tsarki ne to me wai hikimar bayanin wannan idan ƙwaro ya mutu a cikin ruwa ruwan bai zama najasa ba abin da ake ce so a ce da kai duk ƙwaron da bai da jini da rayayyensa da mataccensa ɗahiri ne da ƙuda dubu za su mutu a cikin butar ka ta alwala tsame su kawai ka je in ka ga dama kai alwalarka sai dai wani dalilin ya sa ka kyamata amma ba wai dan ruwan ya zama najisa ba ko ka je ka tarar da kiyashi sun mutu a ruwanka ko ka tarar da wasu ƙwari masu tashi sun mutu ko a cikin abincinka ko a cikin ruwanka wannan bai zama najisa ba muna da buƙatar mu san waɗannan abubuwan sosai shine mala nafsa lahu sa'ila wanda yake kamar irin gizo-gizo duk suna ciki babu dai jini kawai ka'ida ne shi sa maza Allah ce idza waqa dhubabu fi sharabi ahadikum falyadnisu thumma liyatrahu in kuda ya tsunduma cikin abin shan ɗaya daga cikin ku hadisin bukhari da imam ahmad da abu dauda to mutum ya danna udan a ciki sannan ya jefar da shi shi ana danna shi ne kuda saboda yana da fuka-fuki guda biyu ɗaya fuffuken yana ɗauke da najasa ɗaya fuffuken yana ɗauke wannan yana ɗauke da cuta ɗaya fuffuken kuma yana ɗauke da maganin wannan cuta to shi yasa aka ce in ya faɗa to kawai ku danna shi don watakila da mai cutar ya jefa maka to wannan fuffuken kuma shine maganin wannan cutar wannan ba dole bane in ka ga dama in ka dama kuma karkasha in kana kyama ba shari'a ce ta idan ka ga kuda a cikin ainihin wato abincinka dole sai ka dulmiya shi kuma ka sha abin ba a'a in kana kyama sai ka bar shi ba sai ka yi amfani da shi ba ina fata ana fahimta um, akwai alhasharat annajisa shi yasa yake mutawallidun min zahir kwarin da suke suna bin najasa suna cin najasa banda su yanzu kwaron da aka san yana rayuwa ne akan kashi kamar yanzu kyankyaso amma ban sani ba kyankyaso yana da jini bai da jini ko bai da jini to amma kaga wannan laisa mutawallidan min zahir kyankyaso ba daga tsarki ba daga abu mai tsarki abin nan ba kullun yana ya tagazza bin najasa to banda irin waɗannan da sauransu to sai ƙwari waɗanda suke da jini kun ga wannan ai an ba mu hutu ko duk ƙwaron da bayi da jini kuma bayi mu'amala da najasa ba kuma najasa ce ta da shi ba ɗahiri ne sannan kuma duk ƙwaron da yake da jini ya mutu a cikin abu to wannan yana mai da wannan ruwan ya zama najasa to shi duk abu mai jini in ya mutu shine ake ce da shi jifa mai jifa mushe jifa ba jifan ka na jifa ba aljifatu mushe me ake ce mai mushe mai jini a jiki ya mutu amma yanzu sauro ba mushe bane kuda ba ba mushe bane dan mushe a shari'a haram ne to wancan kuma da aka ce ba najisa bane ba ce aka kaje ka zuba su a kasko ka soya ka ci ba yawwa ka san mutane ya sai dai Allah sauki kenan idan irin wannan wannan dabba mai jini ko kwaro mai jini ya mutu a cikin abincinka to ruwan ya zama najasa sai malam ce wa baulu ma yu'kalu lahmuhu wa rawzuhu fitsarin abinda ake cin naman sa halal ne ba najasa bane kashin abinda ake cin naman sa halal ne ba najasa bane da fitsarin kashin mujimi musaniya halal yanzu annabi na shi ya kuma cikin da kai sallah ba wani wanda ne ba wani dan ka ji jini ya tura ko kare a gidan bayan kana kuma kana wani abu ka zo kai sallah sai dai kawai dan ne maganin dan ko wani abu ko ta zanta amma ba wanda ka sa ba me yasa saboda ana cin nawar haka tunkiya akwai duk dabba da ake farautar ta halal ne a cikin ta to fitsarinki da kashin ta halaye in ya taba riga halaye in ya taba gudun zama halaye da Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya umarci waɗanda zazzabi ya kama su su mutane ne Allah ya zarge su da zazzabi ciwo a madina a wannan su da ce ku je ku nemo kudanin rago ku je ku sha kuma ku je ku nemi nonon rago shi ma ku sha daga nan ne hadisi ma bukari da musulun ba ta da samari daga nan ne aka samu dalilin cewa kudanin rago magani haka nonon rago ma magani kuma har yau har gobe haka abin yake amma magani magani wata cutar maganin cutar da masana suka ce fitsarin rafu yana magance ta wanda masana suka ce nuna rafu yana magance shi ba wai kawai kuma cuta mutum ya zai ɗauki fitsarin rafu ya sha ba dan ayyukan ba cewa ya musular sama fitsarin rafu ne maganin kowace cuta ba ne sai kuma yan wasu rafu wani kes ɗin da aka kawo mun da wani ɗan uwa da ya kuskure wani mai da'awa Allah ya gane da mutum da ba da wani ne ya ce a bashe bashe sai dai ɗin ciwon nan na zamanin ciwon AIDS ciwon sida ciwon ganjima yana zuwa yana karɓar magani da je wani ustaz sai ce shi ya zaka mata lokacin da ɗaukar magani wato ne ana ta wada wani wani shi ke dai kan tsarin da kuma yake da shafi Allah ya kai nuna shi ba. Ina son mutumin nan daga shiri mutuwa. Ya canja da ya ta shan maganin sa da turi. Yana ɗan gama ganin sa ruwa bai sani ba ba ɗaya ba da lalace na nan kumbura. Harshen sai kumbura zai bayyana kumbura sai kuraje sai abubuwa. Suka ce wani ka san kana da wannan ciwo ya zama ka shan maganin sa a ai wani malami ya bani islamic magani ya ce a ji a sha nono da kuma ya fitar da kuma ya shi kullum fitar da kuma ya ke shi kaga in ka ɗauki maganin da annabi ya ce magani ka je ka ba wa wani ba a kan abin da annabi ya specify cewa magani ba ne zai musa aiki kuma ka cutar da shi shi yasa ilimi fahimtar karatu yana da muhimmanci
wani ya karanta hadisin alhabbatu sauda shifa'un min kulli da habbatu sauda garin habbatu sauda man habbatu sauda wannan daga bakin annabi maganin kowace cuta ne banda mutuwa ko tuba ba laifi duk wanda yake da wani ciwo ko me kawai ba sha habbatu sauda ka ce ya je sha amma ba a ce kuma ka hana shi shan wani magani da bincike na zamani ya tabbatar wannan magani yana magance wannan larurar ka ka hana shi ka ce wannan ma annabi ya ce a sha dan rabo ne magani to da yazo karantawa sai ya karanta alhayyatu sauda shifa'un min kulli da bakar macijiya mai kuma karanta alhabbatu sai ya karanta alhayyatu bakar macijiya maganin kowane cuta ne in ji annabi yaje ta yanka macizai yana cin gubar yana mutuwa yana kashe mutane haka kuskure ne wannan so lallai fitsarin raƙumi ɗahiri ne nonon raƙumi ɗahiri ne kuma lallai nonon raƙumi fitsarin raƙumi da nonon raƙumi yana maganin cututtuka amma a samu masu ilimin magani ko dai na zamani ko na gargajiya wanda suka karanta shi wannan magunguna na itacen nan da kuke gani karanta su ake ba da ka bane darbejiya tana maganin kaza da kaza yana nan a rubuce akwai sunan itatuwan a rubuce malamai masana na da duk sun faɗa ganyen gwanda yana maganin kaza ganyen mangoro yana maganin kaza ba da ka bane bincike ne research ne sassaken ɗorawa yana maganin ciwon suga bincike ne ba wai kawai mutum ya zauna ya ci ƙirƙirar magani na gargajiya yana cewa mutane su je su sha wai cewa magani ba ne ba wani abu in ka sha cutar da kai zai da haka kowanne ne a yi shi da ilimi mu dawo kan habbatu sauda habbatu sauda jama'a bai kamata mutum musulmi ya rinka rayuwa a gidansa ba da habbatu sauda ba me yasa duk duniya bil ittifaqi babu wani malami da ya suka akan habbatu sauda ko yace wannan magana ba ka bane habbatu sauda tana magani ciwon ciki zazzabi ne wallahi wannan wani abu ne mujarrab masassara ne irin wani ciwo na dare da zai dame ka zazzabin dare da zai dame ka wallahi kana shafawa da ikon Allah musamman ka hada ta kai mata askar da rike a ciki sai dai ka ji abun ya ji wannan abu ne na jarrabawa masana suna cewa ana so mutum in zai kwanta bacci kullum ya samu man habbatu sauda ya sa a tafin hannunsa ya shafa ya samu tafin kafarsa in ka gama komai zaka kwanta ka murje tafin kafarka ta baya ma'ana cikin tafin ka goga ka goga ka shafa ka rinka kwanciya yana taimakawa wajen mutum ya zauna lafiya a rayuwarsa bai kamu da cututtuka ba likitoci amin suna faɗa cewa tafin kafar mutum matattaran jijiyoyin ɗan adam ne ka duba wani ikon Allah wani network da ubangiji ya haɗa duk jijiyoyin nan gaba ɗaya sai ya haɗe su a ƙarƙashin tafin kafarka to lafke su da habbatu sauda yayin da za ka kwanta bacci haka duk mutumin da yake so ya samu lafiyar gangan jiki lafiya ta gangan jiki da maganin abubuwa da ba zan iya irga maka adadinsu ba kullum idan zaka kwanta bacci ka samu garin habbata sauda bakin nan bai da ɗanɗano sai mai ne a cikinsa ka hambuɗa ka tauna shi ya tattaunu sai ka rinka jin maiƙo maiƙo ka ɗauki ruwa kofi ɗaya ka sha ya zama shine abu na ƙarshe da kake sha zaka sha mamakin lafiyar da zaka samu wallahi ka lazimci wannan sai ka daɗe baka nemi maganin bature ba wallahi sai dai wani abu na kaddara yana da amfani kwarai wannan bincike ne research ne to kaga wannan abin da yake nuna mana gaskiyar magana annabi yau in guri yake maka raɗaɗi ko bugewa kai ko kumburi ko wani guri yana maka ciwo wataƙila dare yayi baka je wurin likita ba samu abbata soda ka mulke shi wallahi za ka ji ya sauka da yawa yaranmu da daddare za su tashi yaro yana zazzabin dare ba yanda za ka kai shi asibiti ko jariri ko yaro ka sa uwarsa ta goge jikinsa da tsumma da ruwa mai ɗan sanyi a mulke shi da habbat soda wallahi in ya kama bacci malam har da munshari kai kanka in ka tashi zazzabi ya rufe ka da daddare ka rasa inda za ka yi kwaɗa kayanka samu man habbat soda kwalban nan ka ta shafawa a jikinka tilas wallahi ka kwanta sai kayan mun shari ai malam abinda annabi ya faɗa ai gaskiya ne wannan magani ɗaya ne cikin magungunan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato faɗa to abin da yake nuna mana cewa dabbobin da ake ci ba najisa bane manzon Allah sassa ya ce a sha nonon raƙumi a sha fitsarin raƙumi to haka shi kansa kashin raƙumi inda za ku je gurin masana maganin gargajiya yana maganin abubuwa da yawa kashi ne amma fa na raƙumi yana maganin abubuwa da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun mamaki wata rana kawai ya je ya kabbara sallah a tirken tumaki da awaki marabitul ganami inda ake daure tumaki tirke fa cikin kashin su da fitsarin su ya je ya kabbara sallah a a a a daga nan malaman fikihu suka ce to wannan yana nuna cewa a aikace ne annabi yake nuna mana cewa ashe fitsarin dabba in dai ana cin namanta da bawalinta da kashinta wannan ba najasa bane ba tunda ana cin nama to ya labarin maniyin su ai rago yana da mani taure iya da maniyi shi ba fitsari bane shi ba bayan gida bane to maniyin su ma shi ma ba najasa bane inda zai yi ka ga maniyin a rago maniyin ba ni sunan shi taure ko maniyin bujimi da zai diga a jikinka ba najasa bane kuma abun mamaki malam shi mani da kake ganin sa Allahu akbar shine masdar source na halittar dan adam ba wani mutumin da yau in ya mutu ko aka fede wani guri za a ga inda maniyin sa yake zuwa min baini farsin wa damin labanan khalisan haka nono da yake fitowa yau da zaka da zaka da zaka ga dabba tana shayar da nono da zaka fede ta to baka san inda zaka je ka ɗebo nonon nan ba amma in tana tsaye sai ka sai ka tatsi ƙwarya guda a jikinta amma in ka yanka ta kuma babu haka dan adam haka mani ba inda likita zai ce yau gashi ya kwakwalo wani rami ko wani hanji a nan mani yake taruwa kawai fa dan Allah ya nuna ma kai gajiyayye ne ga wani abu a jikinka amma baka san ina ne rizabuwansa ba matattararsa ba to shine malam yake cewa wa maniyul adami haka maniyin dan adam shi ma ko na kafiri ko na musulmi in dai an ce adami to ba najasa bane me dalili aka ce a sau da yawa mani yakan taba rigar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da farce yake sawa ya kankare shi mani da farce karkatkat haka na Aisha ta ce kuma ya fita ya sallah ya yi jam'i baya wanke rigar daga na aka ce ashe maniyin ɗan adam ba na jasa ba ne na Aisha take cewa kana yusalli bi thawbil ladhi asabahu al-maniyyu wa la yaghsiluhu wa inna ma yaktafi bi farkihi annabi yana yin sallah a suturar da maniyi ya taba baya wanke suturar kankare shi kawai yake kawai shi ba mani abinda annabi ya ce idan ka gan shi ne ƙazanta ka ɗan kawar da shi amma ba najasa ba ne ya za a yi a ce ɗan adam asalinsa an halicce shi da najasa dukkanmu asalinmu mani ne to amma sai wasu suka samu rikicewa sai suka cakuɗa dan fitar mani an ce a yi wanka to sai suka dauka mani in ya taba ka najasa fitarsa ne shari'a ta ce in ya fita a jikinka sai kayi wanka me ya dalili na gaya muku ba kowane abu ne ake tambayan dalili ba haka shari'a ta ga dama da haka in mani ya fita za ka yi wanka amma kuma in ya taba jikinka ba sai ka wanke ba in ka ga dama amma kazanta ne watakila wani abu ne da ake jin kunyar a ganshi sai ka tsaftace shi Nana Aisha take cewa sau da yawa nakan sa hannuna in kankare shi daga suturar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sallah a ciki bana mantawa Allah ya saka malam Jafar da alkhairi da malam Abdul Wahab Allah ya musu rahama Allah ya taimake su a nan masallacin muna ɗalibai shekaru da dama muna karatu malam Jafar ya fara gaya mana a karatu cewa ai mani ba da jisa ba ne duk muna sai da muka zazzare da muka ce me kace malam yace ba na jisa ba ne har yanzu ina da littafin da ya ba mu aiki ya sa muka yi photocopy a gidansa ya ce ku je ku karanta wannan ya ba mu bahasi muka tashi muna ta debate akan cewa mani ne jisa ne ko da ƙarshe da shi ya kada mu cewa ba na jisa ba akwai rubutu da yawa da aka yi waɗanda suka ce najasa ne duk kame-kame suka yi ba nasi ba aya ba hadisi fahimta ne kawai a'a ai saboda ai ana wanka in ya fita aka ce to dan yana ana wanka in ya fita sai ya zama najasa la hujja ce da'ifiya suka ce ai لأنه يخرج من مخرج البول ai ta inda fitsari yake fida ta nan mani yake fida aka ce a dan inda nan yake fita kuma shi ma ya fito ba zai zama najisa ba tunda ku shari'a bata mai da shi najasa ba ai ya takazza minhu al-insan dan adam yana kyamarsa kyama za ta mai da shi najasa a to yanzu kai zaka iya a ce maka asalinka najasa ne kai ai akwai nauyi dan haka fitar mani dole ai wanka amma dan ya taba riga ba najasa bane amma fa akwai waɗanda suka ce najasa ne yanzu da akwai lokaci ne na baje hujjojin da dalilai za mu iya satuttuka muna magana akan hujjojin wanda suka ce najasa ne da wanda amma duk malamai sun bayar da amsa akai zance mafi inganci maniyi ba najasa bane shine abin da malami yake ne sai wa rutubatu farjil mar'ati wa su'rul hirrati wa ma dunaha min al khilqati tahirun danshin gaban mace shine rutubatul farji mace tana da danshi ta gabanta to wannan danshin ɗan ruwa-ruwa ɗin jika-jikar shi ɗahiri ne don ya taɓa wandanta ko ya taɓa jikinta wannan baya da hukuncin fitsari ka gani ai fitsari najasa ne shi ma wannan kuma a ɓoye yake to amma shi ba najasa ba ne kuma ba shi ne asalin fitsari ba wannan yana da kyau mata su gane wannan to amma kuma banda abin nan din da yake zubowa mata akwai ruwa da yake zubowa a gaban mata ba fitsari ba ba ba ainihin wato maniyi ba wasu suna daga ƙarfar sha'awa sai su tafitar da wannan wannan kuma hukuncinsa tsarki maziyi kenan wasu urin hirrafi da sauran mage mage tana cin abinci tana shan abin sha a cikinmu in mage ta sa baki ta sha ruwa ta rage ba haram bane ba da jisa bane innaha laysat bi najisin inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaha min at-tawafina alaikum wa tawafat ai ita mage tana cikin yan dabbobi da suke zagaya a cikin ku kuma haka Allah ya yi ta dabba kenan wanda take da san jiki ga ta mai bada tsoro ita kuma ba ta tsoron mutum duk wanda yi mage za ta shige shi ba mamaki kana kwance mage ta zo gadon baya ka ta kwanta mace mage bai gagara ba ta zo ta shiga tsakanin miji da mata ta yi kwanciyar ta kuma abin da zai baka mamaki mage tarbiya ne da ita in ta maka kashi anan ka dan kwankwashe ta kace kake saki kashi anan ka dauke ta sai ka kai ta wani guri kace anan zaki rinka kashi wallahi duk da ta kashi kashi can za ta je ce wata irin dabba masha Allah mai ban mamaki akwai magen da mutanen gidanta ba sa ganin kashinta uya take ta je ta kashi a wani wuri sai dai magen da ba a yi training ɗinta ba to ita mage zirga-zirgan da take yi yawan shiga cikin mutane shine shari'a ta sauƙaƙa ta ce idan har yawon mage abinda mage ta ci ta rage ta bari zai zama najisa ai za a cutar da mutane inna ma hiya min at-tawafina alaikum wa tawafat to amma a likitance kuma su kuma suna da nasu lissafin cewa tana ɗauke da cututtuka tana haifar da tarin fuka tana haifar da wane ne wannan kuma wani bincike ne na daban ba mu hana shi ba kuma ba mu kore shi ba amma dai muna magana ne akan najasa menene hikima saboda taisir alan nas a sauƙaƙa wa mutane saboda duk dabbar da take shiga cikin mutane yau da gobe tana shiga gidajensu kuma ba a iya raba su da mutane ba tana cin abinci a cikin kwanukan mutane tana shan abin sha a cikin kwanukan mutane to sai Allah ya sauƙaƙa mutane cewa kada abin da ta sa baki ya zama ya zama najasa wa maduna min alkhilqa da kuma abin da bai kai ta ba a cikin halitta a koda koda ya kai girman mage din to bai zai zama najasa ba in dai tana tarayya da mutane sibaul baha'imi dabbobi da ake ainihin wato sifanta su da dabbobi ne masu fiƙa kamar irin zaki kura damisa kare shine siba waɗannan dabbobi da kuma sauransu da suke ba suke zuwa ba suke biyo bayan su kaɗan ɗinsu wannan halal ne amma mai yawa daga cikinsu in an yi abu da yawa suka yi amfani da abu da yawa ta wannan ya zama najasa idza balaga al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabas zaki sai ya shiga cikin ruwa wanda ya kai qullatayn ya saka baki ko damisa ruwan bai zai zama najasa ba wat tsuntsu kamar irin hankaka ko wani dai tsuntsu wanda yake da fika ko yake da menene abun hannu abun farce din nan ko suna da abin da ake farauta suke farauta da shi wanda ake farauta da shi fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci abin da suka farauto muku wanda ba a ci dabbobin da ba a cin su kuma suke da irin wannan sifa haramun ne wannan ba ana maganan cin zaki ko cin damisa ba fa haram ne waɗannan ko cin kura ana magana in sun taɓa jikinka ko suka yi amfani da wani abu naka amma dabbar da aka haram aka halatta a yi farauta da ita ko tana da fiƙa ko tana da farce wannan tun da shari'a ta ce ka ci naman da ta farauto halal ne wal himarul ahli jakin gida ma najasa ne jaki ko jakki in ji wasu fada shi kam da ya samu matsala din da kullum ana tare da shi yana daukan kaya ana hawansa shi Allah ya kyamaci jaki wa inna ankara al-aswati la sautul hamir aka ce in kun ji jaki yana wannan kukan nasa dogon kukan nan to ku ambaci Allah ya ga shedan ne kashin jaki najasa ne fitsarin jaki najasa ne wannan shine abin da da yawa cikin malamai suka tafi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa al-umrul aliyya inna harijis ai wannan duk kazanta ne arijisu annajisu najasa ne akwai wasu malaman da suka yi karfin hali suka ce a jaki dai da ake hawa jaki dai da muka sani donki ba najasa ba ne shi ne ra'ayin taqiyuddin rahimahullah da wasu malamai da imamul ajurri da ibnu razin da ibnu tamim da ibnu kudama dukansu suka ce ai saboda musulmi suna amfani da jaki an halatta wa mutane amfani da mage in mage ta sa baki a cikin ruwa an ce mai tsarki ne saboda tana zagaye a cikin mutane suka ce jaki ma ai musulmi suna ta amfani da shi suna hawa suna dora masa kaya kuma dole jaki ya yi kashi a gidanka dole jaki ya fitsari a gidanka da haka don wannan larurar sai su zamanto fitsarinsu da kashinsu ba na jisa ba ne wannan ra'ayi ne cikin ra'ayin malamai amma ra'ayi ne mai rauni abin da yafi inganci jaki na jisa ne to akwai jakin daji jakin dawa zebra wani mai ratsin fari da baki shi kuma wannan malam nama ne wani lafiyayye kuwa duk wanda Allah ya taimake shi ka ai malam da yake ba ma zuwa farauta malam akwai nama a daji ba kawai muna bari da matasa kuna zuwa ku koyi harbi da kibiya da bindigogi da ake koya wa mutane harbi irin na shiga dajin nan wallahi malam rayuwar farauta tana da daɗi malam da shekarun baya kafin a fara ɗauke ɗauken nan da kashe kashe akwai manyan mutane da na taɓa magana da wani a cikin su yace duk ƙarshen wata suna zuwa da bindigogin su da sanyi musu jinsa akwai inda suke zuwa suna koya wallahi sai su fita su shiga daji su ta farauta da motocin su jifa jifai ka yi exercise ka sha iska fresh ka sha ruwan kogi sannan ka ga sun harbo barewa sun harbo tsuntsaye sun ɗebo kwai na zabbin daji sun ɗebo malam sai ga mutum ya ciko buɗinsa da naman daji malam amma fa a da yawa bayan zuwa gaskiya ni ma na taɓa zuwa na ɗanyi rijista na ce za mu rinka abin nan amma tun da ina gama rijistar na aka fara wannan abubuwan nan ba sai na muku bayani ba na ce kai bai zai yi ba a shi ma din kwamandan namu jagora ya ce ai malam ba inda zani wallahi ina nan gida amma wallahi ana fita kuma kungiya ce da su rijistar kungiya da bindigoginsu gwamnati ta san da su da motocin suke shiga su ɗebi abincinsu su tauki gas gas ɗinsu malam rayuwa mai daɗi malam a je daji a yi shimfiɗa a kwana cikin dare sai ka ji gabarewa gabarewa pam wani sai ya tashe ta har ya tsorata matsorace kawai abinda muka bada da dai Allah shi ba mu da wanda muka yi kuskure ko ta tabbata shi Allah ya mana abuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh